أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كواتون العين النووية كتاب الإمام النووي yake magana a kan hadisi a darasi da ya wuce ne tsaya karkashin hadisi na goma insha Allah ta'ala ga mu tashi hadisi na sha ɗaya mala yake cewa alhadisu alhadi ashara hadisi na goma sha ɗaya an abi muhammad الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح ما لك cewa hadisi na sha daya hadisi na sha daya an abi muhammad an karɓo shi daga abi muhammad abi muhammad shine alhassan bin ali bin abi talib sirri rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi zika ne na ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani wa rihanatu sannan kuma hutar shi ne mana aka ce mahutar shi ne ma'ana manzala sanarwa yana samun hutu tare da shi manzala sanarwa yana da shakuwa tare da su wa'annan hassan da husaini har ma yana ce musu iyan shi kaga in ya kai kana ce ma dan shi kanka dan ka to kaga shakuwa ta kai shakuwa amma ka ba shi matsayin da wani lokaci yana cewa innabni haza sayyidun وسيصلح الله به بين الفئتين من المسلمين او كما قال yake cewa wannan dan nau shugaba ne kuma Allah zai zai zai zai sulhu ta dalilin shi tsakanin wasu al'umma ko jama'a ta musulmai da za su samu sabani shine sabani da aka samu a matsakanin Muawiya a suwa ta filamanci na Muawiya radiyallahu anhu malai yake cewa hadisin wannan yake cewa radiyallahu anhu yadalla tabbata anhu ma yadalla tabbata a gare shi da baban shi kenan Ali bin Abi Talib qala yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye daga manzon Allah wata kalma da yake faɗin da yake cewa da ma yuribuka a wata jumla da yake faɗin ta yana cewa da ma yuribuka ka bar abin da kake kwankwanto a kashi kamar abin da yake sa ka shakka ila ma la yuribuka zuwa abin da baya sa ka shakka ma'ana ka bar duk wani abu da kaji kana da kwankwanto a cikin shi to ka dau abin da baka samun kwankwanto wannan kuma ka'ida ce a cikin dukkan al'amura shi yasa za mu ga ko malaman fiqh suke da ka'ida da suke cewa da suke cewa al-yaqin la yazulu bi shakk yaqini baya gushewa in dai akwai ai afwa yaqini baya gushewa ta hanyar kwankwanto in dai akwai yaqini to wannan kwankwanto baya gusar da wannan ya ce mana an mutum yana da ne akan abu wata shakka wata zo wata sa wannan abun nashi ya gusa ko kuma ya yi tasiri wannan shakka ta yi tasiri a cikin wannan yakinin da ya samu da haka wannan ƙa'ida za mu ɗauke ta ko akan akan al'amura na aƙida wani wani lokaci yanayi da wasi wasi mutum yake samu to zai gina kawai ya bar akan akan wannan abin da yake shakka yake wasu wasu akan zuwa abin da bai shakka maza Allah ya waɗi mana hadisi wani lokaci shaitan zai zo ya ringa tambayar ɗan adam wa ya halice ka wa ya halice ka halkar shi ma ringa tambaya to wa ya halice ubangijin ka wa ya halice Allah to kaga wannan duka yana daga cikin wasu wasu da shaitan yake so yake zawa ya mai sama wata haka nan idan aka zo babi na ibada to shi ma abin ne kine ya yake cakwankwantar da zai ringa samun mutum to ya bar shi ya gina abin shi ko ibadar shi akan abin da bai abin akan abin da yake da kini kisa zamu gani ko hadisin ina ji hadisin Abi Sa'id ne da yake magana cewa wanda ya yi sallah to ya yi sallah sai ya samu kwankwanto ko ya samu shakka bai sani hudu ce ko uku sai ke cewa to ka gina akan yabi fa ne mun alal yaqi a walai taharrasa wa akwai kita walai taharrasa wa walai min walai min alal yaqi to ya kirga ya daidai kawai ya gini akan yaƙini ma'ana abin da yaƙini ke wa cewa uku ce ko hudu to ya gina akan wannan yakinin nashi din haka nan ka dauka akan abin da shi mu'amala to shi ma duk abin da mutum yake da wani kwankwanto akan shi ya bari zuwa akan abin da bashi kwankwanto maliki ta wannan hadisin imamu tirmidhi da nasa'i suka rawaito shi imamu tirmidhi yake cewa hasanun sahihun hadisi ne hasan sannan kuma sahihi akwai wanda yake da akwai wanda yake tuni da maganganun malaman hadisi akan wannan kalmar hasanun sahihun kalmar hasanun sahihun hasanun sahihun hade eh ai ibara ce wadda take mushkila ya za a ce ma hadisi hasanun sahihun ai kamata a ce da ya kamata a ce da kawai in sahihi ne sahihi ne in hasan ya sanar da wannan magana da wai da aka samu mangalo wajen malamai sun kai kusan guda bakwai ko ƙasa da haka akan kowanne yana ganin haka ce hasan ba abin da ake nihi ba musulmi ya kawo wannan a cikin littafin cikin alfiya ya kama ganin fita wasu daga ciki suna cewa wasu daga ciki suna cewa aka ce hasanin sahihun imamu tirmidhi yana tunda shi da imamu tirmidhi kamar bai yi bayani ba cewa ga abin da nake yi da ita kawai dai ya kawo wasu suna cewa a kawai yana nihin cewa hadisin hasan ne lafazin shi hasan ne amma kuma ingantacce ne sai suka ce to ayan haka ne akwai matsala saboda wani lokaci yana yana yana ya za a wasafa hadisin da zai zama tuma a yana da matsala a cikin isnadin shi ko za a iya inganta hadisin da bai inganta ba ko suka ce a ana nihin dukkan wani hadisi sahihi ai da hasan ne ko kita kullu hadisin san kullu haye kullu hadisin kullu ne hadisin hasanun sahihun la yana amma ibn hajar ya yi wata magana yake cewa in magana biyu ya bada idan aka ce hasanin sahihun idan isnadin ɗaya ne a afuwan hadisi magana ta hoko a shi suna cewa magana ta hoko da yana cewa kamar idan yana yana sifanta idan isnadin hadisin ne ta'addada idan hadisin ya zuta wannan ya zuta wannan ya ce mishi kenan sahihun da daga wannan hanya hasan da daga wannan hanya sai ma musu yake cewa to ai anan ma akwai matsala saboda wani lokaci za a za a siffanta hadisin da hadisi ne garibi hadisi ne mufrad sai a siffanta shi a ce hasan sahih to ka gani to shi ibn hajar ya da magana na yake cewa a in aka ce hasanun sahihun idan isnadin ɗaya ne idan isnadin ɗaya to yanzu wannan rawi ɗin da ya rawaito shi ne yake shakka hasan ne ko sahihi amma idan isnadi biyu ne to wannan kuma yana ne ya zo hadisi ya zo ta wata hanyar sahihi ya zo ta wata hanyar hasan to akan haka ma kuma shi ma ibnu ahmad shafi shi ma yana da magana ya tashi ma'ana magana ce wadda har yanzu ba samu ba kawai da samun me aka yi tufafi da ake yi saboda shi ma mutum zai bai magana ba akan wannan shi yasa malamai suka ce kawai abin da zai hukunta iya ganewa dole sai an je an yi da wasa wancan hadisan da ba na iya ganewa kuma an yi da wasa hal bayan ma an yi da wasa wajen magan daga akwai wani malami da ke wajen wace ko shi kanshi da yi bibiya ya zo ya samu ɗaya da yi samu wangana magana kusan goma sha takwas amma hal a nan ba a samu ba natija ta ƙarshe to kaga wannan ibara ce wanda take ya nuna iskali amma dai ko ba komai shi hadisin da za a ce ma hasanu sahihun hadisi ne wanda ya inganta kaga imamu suyuti shi ma ya shi ma yana da magana shi ke cewa Allah yake cewa qad badali fihi ma'ana yani lam yake yake ta lam yujada li ali hadha kun yake cewa to ni da karshe ma wata magana wata manoni guda biyu ta bayyana gare ni wanda su wanda suka suka gabace ne ba a samu wannan magana ba yake cewa in aka ce hasan hasan sahihun to shi ne mafi danja a kenan a kan sahihun ligati sahihun ligati yake cewa in a kenan aka sa aka ce hasan sahihun to ana ne to shi wannan ya dan daga sahihun ligati ai akwai afafoni akwai hasan ligati hasan ligati suna cewa sahihun ne li ghairihi idan jabara ko hadisin ne na hukun shine asahihun ligati sai sahihul ligari to shi sahihul ligari shine hasanul mizadi to shi yawan su yake to in aka ce hasanul sahihun to hadisin da ya dara hasanun li ghairihi hasanun li adizati afwan hasanun li zati kenan daga sahihi sai kenan shi.
daga sahihi sai shi to wannan shi ma dai magana ce wadda al-Imam Suyuti ya kawo ta a ɗauki a takaita wannan hadisin shine abin da yake kwantar mu abin da ya shafi fikin hadisin yana magana akan ah, abin abin da yake shakka a zuwa abin da bai shakka kaga shi ne zai na maka wannan hadisi yana ƙarfafa wannan ka'idar ta malamin fiqh wanda muka ce al-yaqinu la yamulu bi shakk yaqini baya gushewa da shakka amma duk da za a ga a cikin wasu mazhabobi musamman mazhabar ta malaman malikiya suna ganin cewa idan mutum da ya samu shakka cikin wani abu da to wannan shakka tana iya tasiri har suna cewa ma in kai shakka wajen samuwa hadasi to kai ya waje ba kai alwala ma'ana kai shakka cewa alwala ka tanan ko ba ka nan ma'ana kai kai kai ka hada ka samu hadasi iska ta fita a gare ka ko ka shiga dush ka yi ka kama ruwa kusa ka yi ba in dai ka samu wannan shakka ka fara ka samu shakka to su suna ganin wannan shakka ta yi tasiri a lokacin nan dole sai ka alwala to amma kaga sauran mazabobi musamman mazaba ta hanabila suna ganin cewa a'a asali shine yakinin wannan da ka samu ba ya gushe ba har sai in baka samu tabbas ba a kuma ne nuna maka hallo hadisin shi ma abi huwaira lalle za mu iya samun shi anan a da yake cewa ko a cikin bulugul mawar da yake cewa ar-rajulu yukhayyalu ilayya annahu yabsha fi salah haka za ka shi ba mutumin da in yana sallah yake sa a ran shi ya samu wani abu ma'ana ko iska ta fita a gare shi koya ne sun za ka cewa la yansarif hatta yasma sautan aw yajidu riha kai ya juya har sai ya ji tabbasin cewa iska ta fita a gare shi ko kuma wani ya ji wani wari kaga wannan shi ma nuna cewa a'a sai in ka samu yaqini akan fitar iska ko kuma a- ka samu yaqini ka akan samun wani wari ko ka ji iska kaga wannan shi ne shi ma ya eh, me ake cewa a, shakka bata kusa da yaqinin da aka samu to kaga wannan hadisin duka yana goya ma wancan ah, maganganun baya da wannan hadisin kuma hadisi na goma sha biyu malik ya ce wa an abi hurairah ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min husn al-islam al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni hadithun hasan rawahu tirmidhi wa ibn majah malik ya ce wa hadisi daga abi hurairah hadisi na sha biyu abu hurairah ka ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa min husn al-islam al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni yana daga can musuluntin mutum shine tarkuhu ma la ya'nihi ya bar abin da bai dame shi ba ana ya bar abin da ba ruwan shi yake ta wannan hadisi ne hasan tirmidhi da ibn majah suka rawaito shi wannan hadisin ah, yana nuna kaga wannan hadisin shi zai nuna maka cewa musulunci ashe mu- addini ne wanda aka gina shi akan cewa kal mutum ya shiga abin da bai dame shi ba kal mutum ya zai ringa binciken mutane akan lamarin su ne da kullum akan kuma abin da in an gaya masa ba abin da zai kara shi kawai yau ka samu wani ya zo kawai na ma tambayi so yake kawai sai ya ji wasu abubuwa naka kuma in ya ji wannan abu ba abin da zai kara da su kawai lalle ya kara ma ya kara mai gwamnati ya ce kawai karin labari ne to kaga kenan wanda musulunci ke nuna cewa musulunci shi ya fara zauwa da cewa a da ake cewa kawai mutum da yi lamarin shi abin da bai shahe ka ba abin da ba a kira ka ba to wannan kakkarin da bin a sirrika na mutane ko labarai na mutane ko abin da yake damu mutane dan karin da ko ba wani abu za ka iya ɗaukata ba ciki kawai dan dai ka ji ne illa iyaka da Allah in ka zo kai ma inda za ka iya bada labarin wannan ka bada shi to kaga wannan ba shi da amfani amma wannan a, ba wai yana nihin ba wai yana nihin cewa in ka ga wani abu mummuna ka yi magana ba ba hadisin yana nihin haka ba lalla wasu za su iya fahimta ba hadisin yana nihin cewa in ka ga wani abu mummuna ka yi magana ba akwai hadisin da za mu samu a nan hadisin abi sa'id da saudari da zala ke tamaru a minkum munkaran wal yughayyiru bi yadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa yake ta wa zalika adha'afu iman hadisin muslim to wannan hadisin shi yana magana ne ba a kawai akan al'amura na rayuwar mutane akan mutum da zai zuwa yana bincike na kwakwaf akan abin kawai duk abin da ya gani sai ya tambaya shi ni ɗazu na ganka da wani wani ne wannan mutum dan gidan ku ne ko me ne ko me ɗinka ne ɗazu na ka zo da wani me a hannunka ko kuma kawai ka ringa ka ringa bi kana kana a ce ni shi ka a cikin gidan ku na ji ana wani tarati ana wancan mutane aka yi koya ne ko da wancan to duka ana samun irin wannan kawai mutum ya zo yana yana yana shiga cikin wannan to wannan shi shi ne ake nunawa mutum kawai ya bar abin da wannan matsala ce wadda bata shahi ka ba kuma an faɗi ma mutum babu wani magani da zai iya kawowa idan kaga in ya ji ma babu wani abin da zai amfani shi shi yasa ma mai ta'alimi yake cewa a wata magana yake cewa man istagala bima la ya'nihi yafutuhu ma ya'ni duk wanda ya kula kaga ko da abin da wato abin da yake da ruwa da tsaki zai kuce mu ma'ana kai kaga zaka je ka ka kula da abin da ya shafi ka ba kaushe kuma ka ma rasa abin da kai da ya dame ka ka je kuma kai asara sai kuce maka to kaga wannan shine yake yake nunawa a gurgurye shi ma sai mu iya wuce hadisin hadisi na goma sha uku مالك عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم حديث دقى أبي حمزة أبي حمزة شيني أنس بن مالك أنس بن مالك يعني شي ونن ɗaya daga cikin sahabbai shahararru wanda musu koyuwa ɗaya daga cikin kuma sahabbai guda bakwai wanda suka yi kowa riwayar hadisi wani malama yake cewa yake cewa sab'un min as-suhubi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith an al-mukhtar khayr mudar yake cewa abi hurayra sa'ad anas jabir abi hurayra sa'ad anas jabir siddiqatun ila jiko afwan akwai ɗaya ne abi hurayra sa'ad anas jabir abi sa'id nasa abi sa'id abi sa'id siddiqatun kaza wala umar su bakwai ne dai akwai abi huwaira akwai anas dan malik akwai jabir bin abdullah akwai abi sa'id al-khudri akwai aisha akwai ibnu umar akwai gudan wai sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas eh to wa'annan su ne guda bakwai wanda kowanne ya rawaito hadisi sama da dubu to wanda yake kan gaba kan gaba shine abi huwaira shi shi ne kaga ya sa abin wanda za a gani kuma kuma a cikin su shi ne wanda ya yi rayuwa kaɗan tare da manzo Allah sallallahu kaga shi ne yake da shekara uku kawai amma Anas shi a kaɗan ma shekara goma yana tare da manzo Allah yana mashi hidima to kaga su kuma sa Aisha ba ma magana sai da haida haida kawai mai raba ba ta raba su Ibn Umar kaga su ma ba a hanawa Ibn Abbas su kuma yan cikin gida ne su wannan su fami ne to shi abin horaira abin da yasa ko lokacin da aka tuhume shi ake cewa abi huraira ka rawaita ka yawaita rawaito hadisi ka yawaita rawaito hadisi yake cewa mutane suna cewa abi huraira ya yawaita rawaito hadisi yace kudi an gaya muku yanda aure yace su yan uwan mutanen madina daga loka daga sahiya ta sun tayi su kula suna kula da garaken su tunda su sun yi ba harka abin da ya shafi gonar harkar ya cewa garka da binansu da sauransu to sun tayi sun kula da aikin su kuma mutanen muhajirin su kuma suke kasuwa mu ko mu mu ne muke tare da manzo Allah ko dai ko barci yake raba mu ke sa wani lokaci yake cewa akwai ranar da aka yi bashe koli abin waya yake wani ranar da aka yi bashe koli ta ilimi babu kowa ya su yace daga daga fadar rana zuwa zuwa zuwa zuwa da aka fitowa daga fitowar rana zuwa fadar yace manzo Allah sai da ya gaya musu abin da aka yi a duniya da ma wanda zai zo shi duka za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wani lokaci ba har sai da manzo Allah sallama ya mushi addu'a yan yace yace kawo wannan inka ya ke cewa mayayinka ya mushi addu'a shi ma ya kara addu'in shi to Abu Hurairah shi shekara uku da kai tare da manzo Allah shi kuma Anas dan Malik shekara goma ya tare da manzo Allah shi Anas mahaifiyar shi ma ta dauko shi ta kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kula da shi shi kuma ya yi shekara goma yana yi wa manzo Allah hidima kawai shi ma sai barci yake ya raba shi yasa shi ma za a gani duk abin da riwaya ta shahi gida na manzo Allah abin da aka yi a cikin gida to za a gani yana cikin ta an yi kaza an yi kaza an yi kaza saboda shi ai yana yana wa manzo Allah ai aka ta hidima yake shekara goma a lokacin nan ko yake cewa na yi shekara goma yana wa manzo Allah hidima amma yake wasu ake cewa bai buge ni ba bai zage ni ba bai kyare ni ba ka gani saboda kyakkyawan ɗabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Anas yake cewa manzo Allah Anas ya rawaito wannan hadisi daga manzo Allah yake cewa manzo Allah yake cewa la yu'minu ahadukum manzo Allah yake cewa imanin ɗayan ku bai cika hatta yuhibba li akhihi har sai ya so ma dan uwan shi ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so ma ya shi mana har sai ya so abin da kai ma kake so ka samu na alkhairi to dole sai ka so ma dan dan uwanka wanda yusuf ka samu fon ko a ka samu fon abin da kai ba kake so ka samu yake ta wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi a wannan hadisin wannan lakin ba imani take korewa ba duka a kamar tana kore cikin imani ma'ana ai yana daga cikin yana daga cikin da ake cewa cikin imani shine musulmi su ringa rayuwa tare su ringa sona su ringa soma junansu abin da kowa yake so san kusa da ko Qur'ani ya ringa ce maka wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kaga mu'minai da maza da mata shashin su musu ya tashi ne shi yasa kaga khairu dalil ala hadha shine al-ukhuwa da aka yi ta bainal ansar wal muhajirin da manzo Allah ya zo aka tabbatar a wannan ukuwaci za za ka gani idan aka zo aka hada ka da kai da wani dan makka kai kai ansar shi kuma muhajir abinda kake da dukiyar ka zaka ga ba tsaka ka bashi wasu suna cewa in mata biyu ce maka ka sake ɗaya a ɗaya in abu duk dai abu in gona ce ga yin ka raba ka ɗauka ka bashi kuma ba haɗin ba babu me ake ce babu alaka ta kusa ko ta nesa kawai musulunci ne hada shi yasa kaga ake cewa alaka ta musulunci ta yi alaka ta kusanta ta yan uwantaka kusa ba ce karfi wani lokaci zaka iya samu dan wanda kuke da kuke da alaka ta jini da shi ba musulmi bane to kaga wannan musulmin da wanda ba dan uwanka ba to shi yayi kusa da kai a wannan lokacin kisa kaga musulunci ya ajiye a aqida ta alwala'u wal bara kaga yanzu ko da a ce mutum dan uwanka ne to dole ne ka yi bara'a da shi in dai ba musulmi bane kuma in mutum in mutum ba dan uwanka bane in dai mu'mini ne to dole ne ka yi wala'a gare shi shi yasa ai ko ayat da muka karanta hadisin ai zaka ta akwai littafin usul salata da yake ayat da yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi da yake cewa kai ba za ka samu ba a wanda ya yi imani da Allah kuma yana nuna soyayya ga wanda yake mutuna wato da Allah ko da makusancin kusa ne sai ka wannan aya da ke cewa la tabu da qawmin yu'minu billahi wal yawmil akhir wa duna man hada Allah wa sura walau kanu aba'ahum aw abna'ahum kuma wannan ka dauka ko a rayuwar sahabbai za ka samu haka sahabbai nawa ne suka yi bara'a da uwayensu akan musulunci misali akan haka Abdullahi bin Ubay ibn Abdullahi bin Ubay bin abdullahi da akwai abdullahi bin abdullahi bin ubay kaga shi yayi bara'a da mai bal ma yayin da ya sare takobi zai zai ya zare takobi akwai zai sare ma baban shi wuya lokacin da baban shi yake cewa la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna la azm min hal azal yace in muka dawo madina to mai dauya sai ya wuce kaskantacce a lokacin shi da haka yana neman zala shine kaskantacce dan shi ko dai haka sai ya ce to ya ce kai ne kwatattaccen kai ne ba za ka wuta da ya zo shiga madina yana so shigo madina ce dole sai ya na farko yi manzo Allah ya ba da izini zai shigo madina kuma sai manzo Allah ya ji ya roki gafar manzo Allah hawa ka akai to wannan mahaifin shi ne ma ake magana to kaga wannan zai nuna maka ukuwa ta musulunci to da haka wannan hadisi ya nuna mana cewa yana daga cikin imanin mutum sai ka ji lokacin da kake so ka samu duk wani abu na alheri ka ji kai ina ma a ce shi ma wani Allah ya bashi wannan abu ka ji ma in ma shi bai samu ba ka ji akan kamar ba ma daɗi ya kamata a ce kowa ya samu to in kai ka samu ma wani bai samu mai an wani ai babu ai ba kai ba inda ake so yanzu misali in a ce a nan da muke yawa a ce kowa yana da misali a ce a ce kaga Yusuf yana da yana da abun hawa kaga ya hutar da dabta ba sai ya ɗauko shi ba kamar dai misali ya ce wannan bada to kaga dole ne sai mun so mu junan mu abinda abinda kai kake so ka samu dole ne ka so ma wani dan uwanka shi yasa manzo Allah da yake bada labari game da mu yake cewa al muslimu ko al mu'minu bil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'da a wani wajen ma yake cewa musulmi da musulmi yake cewa kamar jasad al wahid idza ishtaka minhu udwan tada'a sa'irar yani sa'irar jasad ko musulmi da musulmi ta cewa musulmai a misalin su yadda suke cuɗanya da yadda suke son junansu kamar jiki ɗaya ne jiki ɗaya yanzu in kana fali to wannan falin tana iya sa maka mura tana sa maka ciwon kai tana iya sa maka kasala tana iya sa maka ciwon gaba ka ji nan yanka nan nan to kamar misali to mu ya kamata a ci shi ma mumi ne in dan uwan shi ya samu wani jaje to shi ma yana ci in dan uwan shi ya samu wani alheri yana ci in ya samu wani abu shi ma so yake yi nuna ma dan uwan shi ma dai ya samu hadisi na gaba hadisi na goma sha hudu bala ke cewa alibin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yuhillu damri'in muslimin illa bi ihda thalath الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم wannan hadisi na goma sha hudu an rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud da Allah tabbata gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu- la yahillu damu min- damu damu imri'in muslimin illa bi ihda salat bai halitta ba a zuba da jinin mumini jinin musulmi mutum musulmi kawai a zuba da jinin shi a kashe shi sai da ɗayan abubuwa guda uku mana ya aikata ɗaya daga cikin abubuwa guda uku na'am asayibu zani mai aure wanda ya ya aikata alfasha ta zina to wannan shi haddin shi shine a rajum hatta al-maut a jehe shi ha- hal akan hal hal ya mutu wan nafsu bin nafs hakanan wanda ya kashe rai to shi ma wannan din shi eh, sakamakon shi ma a kashe shi wa tariku lidinihi wanda kuma ya bar addinin shi kawai ya yarda al-fariqu li jama'a wanda ya bar jama'a ta musulmi to wannan shi ma'ana ya cikin kisa wannan ah, hadisin yana bayani akan hukuncin yani halaccin jizu da jinin musulmi kaga jinin mumini yana da tsada kwarai da gaske shi yasa ba a yarda ba a zubar da a zubar da jinin mumini ba tare da wani laifi ba Allah ya ce wa la taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ya hana a kashe ta sai dai daga wani gaskiya ma'ana ta yi abin da aka kashe ta kisa manzo Allah ya ce da a hadisi yake cewa la zawalu dunya ahwalu inda Allah min iraqati dami imri'in muslim yake cewa duniya ma ta gushe duka da abin da ke ci komai ya lalace yau duniya wannan a waye gari komai babu shi to ya yi lahiya ya yi dama dama a wajen Allah da azu da jinin mumin ya tsaye tak ka gani to sai maza Allah ya cewa a sai dai ta hanyar aikata abubuwa daga cikin guda uku shine aka zano wannan abubuwa kaga wanda ya yi zina in dai aka samu tabbaci ba kawai shi ma daga mutum ya yi zina ba a ce a in dai na da aure dole sai an samu shaida ana tabbatar da zina ce ta hanyar ta hanya guda biyu ko kamar yadda malamai suke cewa ta hanyar shaida a samu shaidu shaidu kuma guda hudu ake so wannan shaidu guda hudu dukkan su magana su zo daya yanzu da a ce wannan shaidu guda hudu dukkan guda uku suka ba da magana da daga ɗaya ya zo ya saba to kawai shi kenan an zo da wannan shaidar tasu dole kowa sai ya bada magana ɗaya sifa ɗaya ba a samu bambancin magana ba a lokacin da sai a aiki don mace da ko kuma ko sun ko kuma a samu ta hanyar i'tirafi shi wannan mutum zai i'tirafi ya ce eh na yi zina kamar yadda aka samu hadisin ma'iz ko da ya zo ya ce manzo Allah ya ce zanaitu manzo Allah ya ce kana da tabin hankali ne hallo ya dawo ya ƙara faɗi mishi ya dawo ya ƙara faɗi mishi to ƙarshe haka aka je aka mushi aka aka shihe shi to ai an samu wannan hanyoyi su kwana ake tabbatar da wannan a isasi wannan kuma zai nuna maka ko a ce haddi akwai wannan zai nuna maka cewa wai musulunci ba wai burin shi a kashe mutane ba kamar yadda wasu ke gani wasu suna ganin cewa a musulunci ya sa shari'a ta a kashe mutane kawai a mutum ya abu a kashe shi kawai wai dan a nuna cewa musulunci shi bai sa rayuwar mutane alhali shi ko ba haka bane musulunci ko da ya ce in mutum ya yi kaza a ɗora mashi kaza yadda sa ƙa'idodi dole ne wannan sharuɗan sun zo sai an samu wannan sharuɗan to kana za a zartar da wannan lahin ma'ana wannan yake nuna cewa idan ba samu wannan sharuɗan ba to wannan lahin ba a zartar da shi ba haka shi ma abin da ya shahi kisa abin da ya shahi kisa ana magana sai in qatalul amdi kisa na gangan ka kashe mutum amma in qatalul khata'i ne duk da wasu malamai ma suna ganin cewa a babu wani eh, da ake cewa shigula shigula amd akwai qatl al-amd akwai kuma shigula amd akwai kuma qatl al-khata shi qatl al-khata shine wanda ake magana akan diya shine wanda wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata'an wa tahwiqa qabatin mu'mina wa diyatu muslimatin ila ahli ayyuha qawsi to wannan in aka samu qatl al-khata to anan diya za a zo in sun yarda sun in sun yarda a ba su diya idan ba su yin ba su yi a musu kisasi ba a ba su a ba da diya amma in qatal la'amdi ne ba qatal la'amdi kawai shi kuma kashe shi da a lokacin nan wasu suna cewa to in shi buhul amdi ne akwai wanda shi yayi kama da gangan amma ba da gangan bane ba kawai yanzu mutum ya maka abu ka ce a misali ka ce ko sai na kashe ka ko kaza ko kuma ka mushi irin bugun da ba ya mutu ba wannan bugun kawai ya kamawe shi har wannan magun da kamu siyo haɗiya ba har ba wannan bai yi ba kama da gangan ba da gangan ba ne amma kuma ya yi kama da gangan ta yadda waɗanda kai ko kuma dai kawai ɗan samu wani abu a wanda bai kamata a ce mutum ya mutu a lokacin wannan a yi samu ya mutu to wannan shi ne suka ce mashi dole amu sai kuma wanda ya rudda shi ma wanda ya rudda ba kawai kai sai aka zaba a kashe shi ba kawai wanda ya bar addinin shi a'a shi ma dole sai an tsaida mushi hujja ana cewa ma mutum ma ba a ba a wannan ba a zartar mashi da hukunci dole sai ya samu hujja ta zo mashi kwana a tabbatar mashi da cewa ga abin da ya ga hukuncin shi kuma suna cewa ana ma bashi muhula ana bashi kamar ya samu kwana uku a ga ya dawo ko bai ya dawo ba to a lokacin nan kwana dawo mataki a kan shi wannan ko ba hadisin ba wai yana takaita waɗanda a ce kawai su kaɗai ne ake gaban sama da laifin kisa ba akwai wasu akwai wanda ma su ma na aikata musu da laifin kisa yanzu kaga wanda ya aikata luwafi kawai shi ma kashe shi a hadisin da yake cewa idza wajadtum man yaf'alu amala qaumi lut faqtul faqtul yake cewa faqtul fa'ila wal maf'ul idan kuka samu wanda yake aikata irin aikin mutanen annabi lut to kashe wanda yake yi da wanda ake yi to kawai sabanin da malamai suka samu sifar yadda za a kashe shi ya za a yi wasu na cewa a samu ginin da ya tsawo a garin wannan kawai a rasu shi to ka gani to amma kaga shi ma yanzu wannan ana ana ana ba da hukuncin kisa a kan shi da kuma sauran da ake ta hukunce hukunce ne musamman ya lokacin mun mu kan wannan hadisi ne mu tsaya الحديث الخامس عشر حديث نبوة مشابه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم حديثي نبوة شاوي لله daga Abi Hurairah rabban la tabbata da yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya zamanto yayi imani da da Allah subhanahu wataala yayi imani da samuwar Allah subhanahu wataala sannan kuma yayi imani da ranar lahira falyakul khayran aw liyasum ya faɗi alkhairi ko ya shi haka nan manzo Allah ke cewa wanda yayi imani da Allah da ranar lahira falyukrim ja falyukrim jarahu ya girma makwabcin shi haka nan manzo Allah ke cewa wanda yayi imani da ranar lahira da da samuwar Allah da ranar lahira to shi ma ya girma bakon shi falyukrim baito ya girma bakon shi ya mutunta shi wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisin kaga yana kan suna mu abubuwa guda uku ko abu na hukun shine kaga shi musulmi ko da yaushe in zai yi magana to ba su yi magana da ba shi ba alkhairi ba ce ko da a ce kaga wani abu to kai ne ka faɗa alkhairi ka yi fatan alkhairi kisa wannan muka ce Allah ke cewa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan Allah ce ka gaya ma bayina idan za su yi magana to su yi magana wadda take mai kyau ba su musulmi mumini a ringa yin magana mara kyau a bakin shi kana wucewa fata mara kyau ko ko magana wadda alfasha ce ko da a ce ba sharri ba ce amma dai magana ce ta alfasha kaga ita magana ce mara kyau magana ce wadda ba alkhairi ba daga Allah ke cewa laysa almu'minu bi ta'an wala la'an wala alfahish wala albaghi mumini ba mutum bane wanda yake yawan la'anta ko me aka yi daga an mashi abinci kai wannan Allah ke yi maka ko kaza ko kuma mai yawan suka daga an taba shi ce kai shi wannan mun san shi ba su bane kaza su ne kaza yawan su yawan suka ko yawan magana ta alfasha ko yawan bazautu kawai daga ya ga abu kawai a zo a yi ta yawan magana akan shi to mu yi ba san shi kawai su ake musulmi abin da zai yi wada ya wada alkhairi ko wani abu aka gaya musu wanda ba daidai ba me yasa ma yi me yasa aka kawo musulmi ma istirja'i shine su ringa neman ladan abin da ya same su a wajen Allah shine da fadin ta hanyar fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga saboda mi saboda kan wata magana mummuna ta fito daga bakin ka kaushe kuma ta zai maka matsala ta kaman matar da ta zo ta danta ya rasu ta zo kan tsaro tana ta kuka tana ta kuka sai manzo Allah yake ce mata yake ce mata yace mata isbiri wa hasbi ki haƙuri ki dauye ki haƙuri ki nemi ladan wajen Allah sai ce mishi ilaika anni tace mishi ina ruwanka da ni a lokacin da ta hawa ita ba san manzo Allah ba sai a lokacin nan aka ce kin san wani ne wancan annabi ne ba a lokacin nan da gudu ta zo tana neman tana neman zahara ai kaza ta ce ai ban san ba kai ne wasu sai manzo Allah ya ce to ai shi ladan musiba ana bada ana bada ladan musiba ne a lokaci na hauko lokacin da musiba ta same ka in ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da Allah zai baka ladan musiba kuma ya canza maka abin da yake haka ma ummu salma lokacin da mijinta ya rasu abu salma ya rasu da manzo Allah ya zo yake mata wannan ah, yake mata ta'aziyya a lokacin da sai take cewa to ai manzo Allah ni yanzu na iya samun miji kamar abu kamar ummu kamar abu salma sai manzo Allah ce a ke dai ki dau lati ne muladan musiba a wurin Allah kace inna lillahi kaga da tace inna lillahi wa inna wa inna ilaihi raji'un a shi Allah ya kawo mata zabi manzo Allah ya zo ya bane ta manzo Allah kaga ya yi mijin ta babu hadawa to duka wannan yana nuna cewa ma musulmi ya zai duk abin da zai fito daga bakin shi zama to alkhairi ne manzo Allah yake cewa a gaba ta gaba kaga wanda yayi imani da Allah shine jiro makwabci shi ma jiro makwabci abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske kaga Allah subhanahu wataala ya hada hakkin makwabci ya jibo da ya hada hakkin shi to he da ya jibo har da hakkin makwabci a ciki Allah da yake cewa wa'budullaha wa la tushriku bi shay'in wa la ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin aka ce wal jari dhil qurba wal jaril junub Allah da yake a bauta mushi a bauta ma uwaye a bada hakkin waye da yake cewa makwabci na kusa da makwabci na nesa ka bada hakkin su shi yasa a mazalla yake hudi yake cewa wani lokaci jibril ya zo mini yana mini wasiya akan makwabci yana mini wasiya duk zan wanda zai ya mini magana akan makwabci sai ke cewa ta har mahaifin tsammanin a ƙarshe ya ce in makwabci ya mutu makwabci ya gabe shi yake cewa ma zala jibril yusini bi jarin hatta zanantu annahu sayuwarithu jibril bai gushe ba ko yaushe yazo yana mini magana akan makwabci a kula da makwabci a kula da makwabci yadda na tsammanin kai ƙarshe ne kai je ya ce a hukunci ya sauko cewa makwabci ya da makwabci ma'ana saboda a nuna mahimmancin makwabci makwabci wannan mutum ne wanda yake da yake da yake da mahimmanci kwarai da gaske shi sa za ga makwabtaka a musulunci tana da mahimmanci Allah subhanahu wataala ya ware haƙƙi wanda makwabci yake da akan makwabcin shi wanda makwabcin kuma ko da ba musulmi ba shi sa malamai suke cewa akwai makwabcin da yake da haƙƙi guda biyu ko ko guda uku akwai akwai wanda yake da haƙƙi guda uku akwai wanda yake da haƙƙi guda biyu akwai wanda yake da haƙƙi ɗaya makwabcin da yake da haƙƙi guda uku kaga ɗan uwanka ne ko musulmi ne ko makwabci ne makwabcin da yake da haƙƙi guda biyu musulmi ne ko makwabcin ka ne makwabcin da yake da haƙƙi guda ɗaya shine shi ba musulmi bane amma ko makwabcin ka ne to kaga wannan duka yana da haƙƙi halin malamai suke so su haddade yaya ne ne kamar babit wata ƙa'ida da za a samar za a iya gane mutum ya gane makwabcin shi wata suna cewa daga gidanka zuwa gida arba'in duk da ana cewa hadisin bai an tabbata ba to amma dai ka ga mu a yanzu a makwabtaka an riga an san makwabtaka gidan da yake jikinka da wanda yake jikin kawai dai kulo ɗin ku ka ga nan kowa makwabcin juna ne to da haka baya daga cikin kamar yadda muke gani a garin nan yadda aka yi watsi da me ake cewa a haƙƙi na makwabtaka ka zo kana wani abu makwabcin ka yi ma wani ya zauna a unguwa ya tashi ba a san shi ba kawai saboda sha'anin shi yake yanayi ne da ba da shi ku gaskiya ba daidai bane makwabci yana da muhimmanci a cikin musulunci sannan wallah ana yi ko wannan duka ana yi saboda duka kaga saboda babu babu kulawa akan wannan a sannan kuma an yi magana akan girmama bako girmama bako shi ma yana da muhimmanci duk da ma al'ada ce ta larabawa amma ko musulunci da zai tabbatar da ita su larabawa babu wanda ya kai su a wani ko da wannan al'ada ta jin bako shi yasa za a ga su hal ake musu kirari akan wannan abu shi yasa za a ga su a yanayin al'adar balarabe su yanayin daɗin su ko abinci aka yi to sai an ajiye wani ana tsammanin kawai wani bako ya wuce su bako ba sai an yi program shi ba kawai zai iya dubowa to ko yau ya dubo akwai abin da za a bashi shi yasa suke da wata al'ada akwai wa'inda suke suke kamar wanda suke rayuwa ko a saman dutse ko wani abubuwa za su je su kunna wuta a can saman wannan dutse ana cewa wannan wuta da suke kunna ta kawai don alama ce ake cewa ake nuna cewa ko ba ko ya zo ya gane can akwai mutane don ya je ya samu makwacin shi ya je ya samu ya samu kai akwai masauki to wannan al'adar tasu da musulunci zai kuma sai ƙarfafa ta shi ne ake cewa hal in mutum ya zo gari bai samu masauki to wannan yan gari suna iya samun matsala a ce ya rasa inda zai sauka a ce ta ko su annabi musa alaihi salam kai mun ma karanta hadisin ta abi sa abi hadisin abi sa'id da khudri a cikin farkon wannan littafin wanda suka zo gari aka ba aka kiwa su masauki sai aka samu shugaban garin kunama ta halabe shi ko wani abu ya halabe shi ko suka zo suka yi aiki aka ba su kuɗi haka isa annan musa da khidir lokacin da suka zo wannan garin aifa a zo an yi bayi ko kuma aka aka isarce su aka ƙi ba su na sarki to duka wannan yana nuna a to shi musulunci ya ba da ya nuna mahimmancin bako in bako ya zo hal ma aka sabke aka ajiye wani da ake cewa wani adadin kwanaki da ya kamata a ce in bako ya zo to ya kamata a yi wannan kwanakin ana jiya mai daɗi ya kamata a canza abinci kenan daga zuwa ɗaya kwana uku haka ana ana ana jiya mai daɗi ana ce addiya wasu salasa ayyam ko manzon Allah yana cewa ba kwanta kwana uku abin da ya kawo kai kuma shi kenan amma in ba kun zo a yi kwana uku wala mamu a rinka ɗaukar shi a mota a kewaya da shi ya je ya ga can ya ga can daga na a zo wani abu haka to amma kuma daga an wuce wannan kwana uku kuma shi kenan ya zama ɗan gari ba to a kenan abin da hadisi yake kan wannan hadisi na kan shi da wa innal ladabba na musulunci masu muhimmanci insha Allah ta'ala ya mu dakata